hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu dubu da ashirin da uku da ashirin da biyu za mu tsararri tafsirin alƙur'ani mai girma daga bakin halifa abbas ma'ila abbas dakatin wanda mala a wakati za mu tsaki a ga wasu malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت وجدت عليك أم السماء بناها رفع سمك فسواها وأكفش ليلها وأخرج دهاها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره وامتداد العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka a wannan lokaci mai albarka a wannan yini na ramadan a wannan babban masallaci na juma'a na garin da take inda shehi ya saka wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabi ba mu kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka in ba a manta ba muna cikin wannan sura suratul nazi'a kuma mun kwana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha wai shin ku ne kuka fi karfi kuka fi wahalan halitta wajen halitta am as-sama'u banaha ko ko yanda ubangiji ya ya wannan saman ya halitta ya gina ta ana tambaya wanne ne ku da kuke cewa an mutu ba za a tashi ba to wai ku ne kuka fi wahala a halitta ko ko sama bana har wanda ubangiji ya gina ta rafatan kaha fasawa Allah subhanahu wataala ya ce ya daga ginin ta ya daga ta da ubangiji ya so sai yi ta kuntacciya ba yadda za a yi ta gini mai tsawo ba yadda za a yi iska ya wadata da ubangiji ya so haka ce a a rafa sam ka ha sai ubangiji ya ɗaukaka ta duk abu mai tsawo ko mun tsawon shi ba zai tafi sama kaga da ko duk sun sama tashi shi zai zuwa a ko san ka fa sawaha sannan kuma ya yi ta wa ga ta shalaila ubangiji shi ne ya sanya duhun dare wa akhraja duhaha a cikin kuma duhun da zubar da hanci ana cikin dare sai kuma hantsi ya zo ana cikin hantsi sai dare ya zo wannan ku duka ubangiji shi ne wannan na wal araba ba da zalika da hawa wal arda bayan wannan kuma da abun ubangiji bayan hasan shine kuma ya ya daidaita ƙasa bayan gina sama bayan ɗaukaka ta bayan daidaita ta bayan fitar da dare a cikin duhu bayan fitar da duhu a cikin dare shine kuma ya daidaita wannan ƙasan gaba أخرج منها ماءها ومرعاها
faraja minha a cikin wannan kasan ne fa ya fitar da ma'aha ruwan daji wa mar'aha kuma shi ya fitar da wurin kiwo duk a cikin wannan kasan ne inda za a yi kiwo dan adam ya kiwo dabbobi su kiwo dukan muna cikin kiwo yana fata mu cikin wannan ubangiji ya fita na والجبال أرساها wani sibala kuma shi ne ubangiji ya sanya duwatsu arsaha ya aike su suka rike dusa ubangiji ya aike su ya sanya dusuna su ne suka rike ƙasa ina fata an kuma wani sibala arsaha aka sanya duwatsu suka rike ƙasa na متاعا لكم ولأنعامكم Allah subhanahu wataala ya ce mata Allah wannan fa gaba daya an yi ne dan amfanin mu mutane da dabbobi mata Allah ku ke wani al'amikum ku da dabbobin ku ke duka wannan an more mana ne. dan adam a ƙasan ne zai yi noma ya samu abin da zai ci dabbobi a ƙasan ne ciyayi suke fitowa su ma su samu abin da za su ci duka wannan ubangiji ya ce shi ya mana متاعا لكم ولأنعامكم نعم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت اللامة الكبرى kaga idan wannan rana na hura ƙaho rana babba ta zo damatin kubra ce ranan da za a hura ƙaho wannan rana ita ce babbar rana yau يوم يتذكر الإنسان ما سعى yau ma a wannan rana a wannan ranar ya tabakkar insa dan adam duk zai tuna masa a abin da ya aikata in ya aikata alkhairi zai tuna in sharri ma ya aikata zai tuna ba sai an gaya mishi ba shi da kanshi ne zai tuna na'am وبرزت الجحيم لمن يرى
Allah ya ce wa wuruzatul jahim anan kuma za a fita abu a bayyana da wutar jahannama jahim wutar jahannama Allah ya kare mu. liman yara ga masu gari Allah ya hana mu gari Mm, a ranar uwa an gaya mu sakamakon an yi shi sakamakon aikin shi sannan kuma a fitar da wutar jahannama liman yara da mai kallo na فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ta amma man daga amma kaga wanda ya lagawa ya girman kai wa akarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya wanda ya dagawa ya girman kai sannan kuma ya fifita duniyar shi akan lahirarsa fa innal jahima وإن الجحيم هي المأوى innal jahima lalle wutar jahannama hiyal ma'awa ita ce makomarsa kaji wanda ya fifita rayuwar duniyarsa ya fifita ta akan lahirarsa فأما من أغى وأما من أغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الله يجي مقوما يتجي جحيم سنن ليلة سنن وطاني الله يكاري نعم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فأما من خاف مقام ربي amma ta ga duk wanda ya ji tsayi ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji ya ji tsoron yadda zai tsaya a gaban ubangiji wajen aikata ayyuka na alhairi ko aka sun haka ya aikata alhairi ne don wannan ranar ko kuma ya ki aikata sharri ne don tsoron haɗuwar shi da ubangiji wani hannabsu an hawa ya kuma hana zuciyar shi san bin sarranta ita zuciyar haka ana ta kunsar ranka ina fata an fahimta to fa innal jannata hiya al ma'wa Allah ya ce wallahi wannan aljanna ita ce makoma ita ce makoma sa innal jannata hiya al ma'wa makoma inda zai shiga ita ce aljanna Allah ya sa mu a ciki shi yasa zamani shi tijani wani abu ya rikice ya rikice wani ya zo masallaci yayi alula ya gama alula ya zo masallaci ya sallah a nan sai ya manta da dukan kudin shi sai ya manta da dukan kudin shi to ya gama sallah sai shi kuma wani bawan Allah da ya zo ya sallah sai ya ga wannan dukan kudin sai ya dauka can sai ga mai dukan kudi ya dawo ya duba ya shiga ya fita ya ga kudi ba sai wannan bawan Allah yana zuwa sai ce lafiya malam ce wallahi wata da kana ne na bata ce a nan ka bata ne wata iri ne ya ce ga irin ta igiyar ta kaza kalan ta kaza tana da kaza kaza sai da ko wannan sukun ta guda sai ya ba shi daga to wannan jaɗin da ya yi shi wannan ya ce wallahi wannan ɗan aljanna ne in ba ɗan aljanna ba ne matarsa ta su kaga kuma ai yayi wata magana a cikin wata magana shikenan ai sai kuma magana ta koma wajen malami ta koma wajen sarki sarki ya kira malamai suka ce a wannan matan shi ta tabbata ta so ta tabbata ta so saboda ai sanin dan aljanna wannan sai ubangiji suka ba da wannan to bayan an gama shi sai shau tijjani ya ji daga baya sai ce a'a matan shi bata saku ba matan shi tana nan a matsayin matan shi hukunci sai dawo ba sai aka zo aka gaya ma sarki ga abin da wani bakon malami ya faɗa ba ya ce matan shi bata saku ba matan shi tana nan sai aka ce to to yanzu a kira shi aka kira waɗannan malaman gaba ɗaya aka kira shi tijjani sai aka zauna sai aka ce menene dalilinka suka faɗa dalilai suka faɗa dalilai sai shi tijjani ya a matarsa ba ta saku baya ai ubangiji ne ya faɗa a cikin alkur'ani sai aka yi kuma shiru ya ce ga abin da Allah ya ce wa amma man hafa maqama rabbi wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wannan da ya tsinta kuɗin nan ya bashi shin ba ya ji tsoron haɗuwan shi da Ubangiji ba ne ya sa ya bashi? Suka ce haka ne, tsoron haɗuwa da Ubangiji ne ya sa ya ɗauki da kan yi Wani hannun su anil hawa, shi ya hana ran shi, ran shi ta raya mushi san abin da yake cikin jakan nan. Ba wanda zai tsinta kuɗi a ce bai so wannan abin a cikin ran shi ba, ran shi ba ta dinga raya mushi cewa ba wanda ya ranka. Wannan kuɗin kashi na gani. sai ka fita kaliman galibi ran shi za ta iya amma ya hana ran nan nasa anan nafsi hawa ya hana ta bin san ran sai ce mai ubangiji ya ce ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa wannan ai makoman sa ita ce aljanna yayin da Allah ya bada hujja shikenan sai aka ce kwarai da gaske to shi ne sai sarki ya ce wannan kudaman da shi a cikin majalisa sai aka dauko shi ina fata an fahimta to shine ka hana san ranka akan abin da kake so ita ran tana so domin ita rai kamar yaro ne wannan su kaddafin ita in rai yadda ka san yaro ita yanzu nan ba ta ci wuri ba ta raya maka abin da ba zai yi ba amma an ka ce za ka bi ta haka za ka tafi a amma idan ka zo ka hana ran nan san abin da kake so sai ubangiji maka kyakkyawar shi ne Allah yake gaya mana yas'alunaka يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها yas'alunaka suna tambayanka ya rasulullahi suna tambayanka an sa'ati game da ranar tashin alkiyama wai ayyana musaha wai yaushe ne kwanakin wannan ranar yaushe ne yaushe ne za a yi wannan kiyama suna tambayin ka shine Allah subhanahu wataala ya ce fi ma anta min zikra wannan tambayan da suke masa yadda na rasulullahi yawan tambayan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake tambayan ubangiji mata sa'a ina fata an fahimta ka san abun ba da shine Allah subhanahu wataala ya ce fi ma anta min zikra ya rasulullahi kai kuma me yasa kake yawan tambayar kake yawan tambayar ranar tashin kiyama fi ma anta min zikra na إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها Allah subhanahu wata'ala yace ila rabbika muntahaha ai ita wannan alkiyaman sanin ta ubangiji shine ya san kwanakinta ya san ranan ya san lokacin da za a tashi ila rabbika muntaha indama anta hakika kai ya rasulullah munzirin kai ne gargadi ne man ya ashaha kuma da tsoratarwa tsoratarwa na ranar tashi a kiyama kai ne gargadi ne da kuma tsoratarwa ina fata an bayyana shine ubangiji yake faɗa mana na'am كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا شيئة أو دواها
sa'annahum kaga wannan ranan yawma yarawnaha lam yalbasu su wanda suka je lahira za su ga kaman bai wuce lam yalbasu ba su zauna a kabari ba illa ashiyata sai dan wani lokaci wato ashiya shine wani yiri au duhaha ko kuma kawai sun yi ta ne wato duha kama a ce tsakanin hantsi wannan ita ne kawai zaman da suka yi wannan rana gaba daya ya mance nan to shine Allah subhanahu wataala yake ga to sura ta zo kan an gaya mana yanda kiyama take an gaya mana yanda mala'iku suke mala'ikun nan na rahama masu cire rai a cikin nishadi da masu cire rai da ƙarfi duk ubangiji ya gaya ba to kai kuma dan adam ya rage naka zaɓi ne aka bamu kowa ga dama ga hagu Allah ya sa mu dama wannan kullum Qur'ani yana mana wa'azi na
سورة أبس بسم الله الرحمن الرحيم أبس وتولى أن جاءه الأمان وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى سورة العبسة يوكم الله سبحانه وتعالى يقوم أن سورة سورة العبسة أما كأك سوكر تنا لآيوي أربعين جبه kamar yadda muka sha faɗi shi ubangiji shi ne yake da ikon sanya mu sura suran da su amma wannan sura a kankan ta sauka ne akan wasu sahabbai wanda a ciki an ce akwai sayyidina abdullahi bin ummul maktub Allah ya kara musu shi makaho ne baya gani kuma ya yi imani da manzon Allah to ran nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azi yana wa'azi yana jawo hankali sai ya samu a cikin kafirai wanda ana ganin cewa idan aka same shi a hannu za a samu al'umma kuma sai ya tsaya yana sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jawo shi yana lallashin shi yana kiran shi zuwa ga musulunci shi kuma sai dina abdullahi bin ummul maktum Allah ya kara mishi yadda sai ya zo ya tambaye manzon Allah akan abubuwan da suka shafi addini kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce Allah ya kara musu yadda to daidai ya zo sai wa'innan manyan daga cikin kafirai sai suka ce kaga da irin wa'innan ne kake mu'amala da irin wa'innan ne kake mu'amala irin sai da na abdullahi bin ummul maktum kenan wai ba su ji daɗi ba. Wannan dalilin sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ji daɗi ba sai ya juya mushi baya. To shi ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura. Abin lura a nan, annabi sallallahu alaihi wasallam shi al'ada baya da yake a wurin Ubangiji. Amma a kullum idan aka zo da muhim da ahammu idan ya ɗauki muhim sai a ce saboda mene lima azin talabun haka za ka ji Allah yana ce amma fa ba wai an mishi yana laifi bane a'a me yasa kai musu izini to a duk lokacin da aka zo da abin da yake muhimmanci da wanda ya fi muhimmanci kaga dukan su in ka ɗauki mai muhimmanci ba kai laifi ba in ka ɗauki wanda ya fi muhimmanci ba kai laifi ba amma shi sayyidina rasulullahi zaben ka'idarsu su annabawa suna ɗaukan abin da ya fi mahimmanci ba mai mahimmanci ba ba kaman ni ba ba kaman kai ba to idan suka ɗauki abin da ya fi mahimmanci sai a ce me yasa amma ba tare da wai ana zargin ya aikata wani laifi ba ina ba ta amfani shine Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan shi yasa wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi ya isar sakon da aka aiko shi da shi ya isar da sakon da da wani sako da ba za a faɗa ba da wannan suran ba ta faɗa ba saboda kada'an da shi ake yi mu kuma sakon zuwa ga mu sannan wasu malamai suka ce an yi wannan ne dan samun ma ahalin suffa wuri su ahalin suffa wasu sahabbai ne wanda suka mika rayuwarsu da lamarin su gaba ɗaya ga annabi ba sa zuwa kasuwa ba sa zuwa gona ba sa yin komai kulle jeje ne yaki kai dan kasuwa ne za ka je kasuwa kai kasuwancinka mu kuma muna nan a gaban manzon Allah in tari yayi za mu kiyaye yadda ya taru a zaune ko a kwance ko a kishingide za mu kiyaye in kuka je kuka yi kasuwa abin da kuka samu sai ku kawo mana mu kuma sai mu ba ku abin da muka ji wajen manzon su ahli sufa bisa jagorancin sayyidina Abdurrahman bin Sa'ad Abu Hurairah su anan suke zaune to sai ya zama su mawadatan kullum wa'innan ne suke ganin su ba kowa ba kullum su ne suke rainawa to sai wannan suran ta zama titai yadda za a daidaita mai wadata da mare wadata wanda ya imani da wanda bai imani ba da haka imani shine a gaba ko kai waye idan baka da imani koma a baya take shi yasa zaka ji Allah subhanahu wataala suran da muka fito zai ce zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shahuda kaji fa irin nimomi mun bashi kuɗi mun bashi ƴaƴa ƴaƴan ko maza duka suna rayuwa wanda ya mutu sun mai dima wa ana abina kalla haka zaka ji Allah ya kama shi ina fata an fahimta su kuma aka zo wajen sahabbai sai ka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa su ne sahabban ke na ana maganar su wallazina ma'ahu sai a ce ashidya wa alal kufar ruhama ubainahu to shine ita musulunci kullun daidaitawa take shi yasa musulunci kullun abin da take kira ai daidai na ƙasa ya girmama na sama na sama ya ji tausayin na ƙasa shikenan an yi balance an fahimta ko to sai Allah ya ce abasa wata wannan ya sha mur ya ba da bara da mai gida ake yi amma fa ku ci ba a faɗa sunan shi ba a ba za a faɗa sunan shi ba ai sai aka ce kawai a basa wata wanda ya sha mur ya ba da bara an ja abul a'la jawabin wanda ya sha mur din kenan ya ba da bara saboda makaho ya zo shi to kowa ya san wane ne makahon ne kuma wani makahon ne an ja abul a'la wa ma yudrika sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ya sanar da kai su waɗannan la'allahu ya tsaka shin za su wa za su wa astu ko za su faɗa ku wanda kake kiran su ai baka sani ba ya rasulullah na'am
أو يذكر فتنفعه الذكرى
ko kuma su ji wa'azi fatanfa'ahu dhikra kuma wa'azin ya amfani su shi kullum wa'azi ana yin shi ne amma ba wanda yake amfana da wa'azi sai mu'min fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ai wa'azi kullum kai mai wa'azi naka kira ba a wa'azi da gora naka kira da lallashi kuma shiryatarwa gaba ɗaya na wurin ubangiji amma dai yiwa ka zo ka zauna a wajen wa'azi ka ce kowa dole sai ya yi da kai abin da kake faɗi ko kowa a lokacin da kake bukata ya zama ya yadda da abin da kai ka faɗa ba zai yi inda duk za a yadda da an yadda ba a samu wani kafiri a zamanin manzon Allah dan ba wanda ya fi shi ya kira ba wanda ya shi ya kiran ya baka kuɗi sai manzon Allah dan wani shi ba wai wa'azi ne zai sa ya ci ba a ungo ne zai sa ya dawo da yawa wasu sun zama sahabbai saboda ungo ne na annabi na annabi da yawa wasu sun zama sahabbai saboda shugabanci da annabi ya ba su ba wai wa'azin da gora aka yi ba a'a da wa'azi ne da kira da lallashi haka to haka mai wa'azi in dai kana bin koyarwar manzon Allah to dole ya zama kana yin wa'azi ne da kira da lallashi wannan shi ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce au ya bakaru wa ya ce kai ba tabbacin cewa wa'azin nan naka za su a can ku abin zikira balle su amfana da wannan wa'azin na'am أما من استغنى ma man istagana ya rasulullah sai kuma kawai dace da wanda suka zama su ne masu kuɗi wato wanda kake bi yake juyawa su kuma ga wannan ya taho ka ba shi baya na'am فأنت له
wanda تصدى lahu tasadda kana fuskantan ah, kana fuskantan waɗannan su waɗanda suke baka baya na وما عليك ألا يزكى ma alayka Allah ya zakka ya rasulullahi ma alayka ai ba abin da yake kanka Allah ya zakka ba sai kai wa'azi ka tunatar kuma wa'azin nan ayi shi ga mu'minai na وأما من جاءك يسعى وهو يخشى wa amma man ja aka yi sa'a amma ga wanda ya zo wurin ka ya rasulullahi ya sa'a yana gaggawa wa huwa yakhsha kuma ya zo yana cike da tsoron Allah shi imani ta cika shi sai da na abdullahi bin umar mutum shi yasa tun daga ranar in ya zo majalisin manzo Allah sai ka ji annabi na cewa a buɗa mishi ga wanda Allah ya yi ban faɗa saboda shi in za a tafi yaƙi sai ya ce abdullahi bin umar maktum na barka kai ne yanzu halifa na bayan kai ne za ka yi sallah kai za ka yi hukunci har sai annabi ya dawo ka ji karamci na sai da rasulullahi kaga shi kuma yanzu an lallashe shi na'am فأنت عنه دعوت لها anta an tala ya rasulullahi sai gashi yana kiran ka kai kuma kana kyale shi yana nufanka talaha kai kuma kana kyale shi na كلا إنها تذكرة kalla Allah ya ce to ku saurara an dawo kan kafirai kenan ku saurara innaha kaga wannan alqur'anin ko innan ayoyin da aka faɗa tun daga farko annan zuwa inda muke ta zikira wa'azi ne ku saurara ku tun daga nan wa'azi ne kaga ashe wa'azin da mu ake ba da mai gida ba ina fata an fahimta yanzu kaga in aka aiki yaro ba a son ya dade sai a ce mishi ka dade saura ka dade ana nufin ya dadan ne a wai ana tsoratar da shi ne mu nan ana yi da uban gayya ne amma da mu ake sai ubangiji ya ce wannan ta zuciya wa'azi kaman sha'a ومن جاء بكر في ثوب kaman مكرما sha'a zakara Allah ce wanda ya ga dama ya wa'azu amma fa ba wai ganin dama na an baka dama ko ka zama ne mumini ko ka zama kafiri ba a'a ganin dama na kwaba wanda ya ga dama ya wa'azu in ji ubangiji sai ce fi suhufin mukarram wannan abin da muka faɗa fa yana nan a rubuce a cikin littafai mukarrama masu girma wato مرفوعة ملهرة wa'atin Allah subhanahu wata'ala ya ce an ɗaukaka su mudakharatin kuma tsarkakakku ga su suna sama an ɗaukaka su ga su kuma tsarkakakku na بأيدي ya سفرة aiki safara kuma suna hannun marubuta mala'iku kenan masu rubuta alhairi da kuma masu rubuta aka sun haka ka gane cewa duk abin da kake ana rubutawa jiya muka yi magana akan rubutu ko shi yasa duk abu mai muhimmanci rubuta shi ake tunda kaga har ubangiji ya sa kiramul bara aka sa mala'iku masu kiyayewa kuma aka sa su ga su bi aiki safara a hannun masu rubutawa ba wai dan za a manta ba ba don mantuwa ba ne a'a an yi haka ne don mu ya zama na wara ya yi zama na كرام kira بررة su barara Allah subhanahu wata'ala ce ga su kirami masu girma mala'ikun barara kuma masu da'a ba sa saba ma Allah wa yafaluna ma yumaru la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru kullum a na قتل الإنسان ما أكفره kutul insan Allah subhanahu wata'ala ya ce an an la'anci dan adam wani dan adam din ma akfara wanda ya zama ya kafurce ya ƙi yin imani shi wanda aka la'antan ba wanda ya je lahira bai tuba ba amma kullum wanda ake so ya zama na kwarai shi ne wanda ya kauce ko kullum abin da ake kira wanda ba musulmi ba yau ya zama musulmi to amma idan ya mutu a haka to shi ne ubangiji ya la'anci shi Allah ya kare na'am من أي شيء خلقه Allah ce kai ka saurara dan adam min aji shi khalaq saurara ka da me aka halice ka da kake girman kai kai na dawa a bayan kasa bari ka ji asalin yadda aka halice ka na من نطفة خلقه فقدره fatin daga dugo ne na ruwan haihuwa halakahu Allah subhanahu wataala ya halice ka ka zama gudan jini ka zama gudan tsoka fa qaddara kuma aka kaddarta ka a ido da hannu da hanci da komai aka tege ka daga nan ne ba dukkan dan adam daga ruwan haihuwa ne ko na kadawa za ka yi wani girman kai za ka yi kai a wane ka tuna yadda aka halice ka na ثم السبيل kana cikin يسره mahaifiyanka sun masabi da yassara sai kuma ubangiji ya hore maka hanyar da za ka fita a cikin ko kuma sun masabi da yassara in ka zo duniya a nuna maka hanya buɗaɗɗiya ita ce addinin musulunci wadatacciya wanda ba ta da kunci shi yasa duk wanda kaga ya kuntata maka kanshi a cikin musulunci to ya jahilci musulunci ne ya jahilci musulunci ina fata an fahimta musulunci ta yi balas ta baka haƙƙinka a matsayin ka na musulmi ta ba wanda ma ba musulmi ba haƙƙi ta ba bawa haƙƙi ta ba da haƙƙi don kaga mutum ya zafafa to wannan ya yi ma kanshi na'am ثم ماته kuma فأقبره ma ta hufa aka bara sannan idan mutum ya mutu a kuma sa shi a kabari an gane ko kana mutuwa a ɗauki ranka ba a kabara kuma a sanya ka a kabari ina ba ta amfani da wani
ثم إذا شاء انشره
sai mu kwana nan sai mu tashi sun mata insha
صدق الله العظيم mun da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan kuran da muka yi da gare mu ne Allah ya fi mana kamar yadda aka gani akwai iyayenmu ga su nan a wannan majalisi mai albarka wanda tawaga ne na mai martaba sarkin zazzau malam ahmad mugomani Allah ya kara mashi lafiya Ah, kula da addini da kula da al'umma da duban na ƙasa idan idan baitin haka ai ba mu kai a ce har za a turo wakilai irin waɗannan manya-manya kuma kowanne wanda ya shafi ilimi ga sunan daktoci ne duka a wurin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mai martaba ya turo su a matsayin wakili don karfafa mu don su ji yadda muke inda muka yi ba daidai ba a gyara mu inda kuma ake bukatan ya zama ga yadda ake so a yi muna addu'a Allah ya kara musu lafiya mai martaba Allah ya karfa mishi Allah ya kara mishi lafiya Allah ya gada kwanaki shi to yanzu kamar yadda yake al'ada majalisin dama nasu ne mu namu sai dai mu rike to kuma kun san zama irin wannan zai yi wa sai da sakonni sakonni ne kuma za a ba su bisa ga gaban kwamitin tafsiri kuma limamin wannan masallaci kuma yana da cikin ɗaya daga cikin lamarin sa da kan tattara limamai limamin juma'a shi za mu ba su ya gabatar da su insha Allah
iyayenmu shugabanninmu wakilan mai martaba sarkin zarta alhaji ahmad nuna nabi allah ya kara masa martaba allah ya kara masa daraja kuma muna farin ciki kwarai da mai martaba ya turu wannan majalisi na tafsirin da shi haliba abbas ismaila abbas da jagoranci muna godiya kwarai da zuwan ku kuma muna aja Allah ya kara maku jagora Allah ya kara mai martaba jagora Allah ya saka mashi da alheri wannan kyakkyawan tsari da nufi da yake tattare da shi na ganin ya rungumi al'umma su baki ɗaya an sa jagoranci da kafa al'umma ta gari Allah ya masa Allah ya dube shi Allah ya rika masa Allah ya mai sakayya da alheri ko kuma yadda kuke ta ba shi shawarwari na gari kuke kuma isar da saƙonta kamar yadda ya umarta Allah ya dube ku muna roƙon bayan maraba to muna roƙon mu ji daga gare ku irin saƙon da mai martaba yake so isar ta baki Allah ya muku jagora, Allah ya albarka, Allah ya ba da
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. na yi muku sallama da tabi'in musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, shugaban wannan zama na wannan karatu malamai limamai da suke wannan wuri al'umman wannan gari yan jarida sauran jama'a duka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mai martaba ya umarce mu da mu zo wannan wuri a ƙarƙashin jagorancin sarki malaman zazzau da garkon malaman zazzau da ma kaman malaman zazzau da marafin malamai na zazzau da wakilin malamai da kuma bardan malamai ya umarce mu zo wurin nan ne don mu sadaka mu bayyana sakonsa wanda a cikin tafiyarmu zan ba ɗaya daga cikin wanda ke muke tafiya cikin tare da su zai bayani zai jawabi mai martaba sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنه الغير والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه، باي هكا آه، ما لم يصير لماذا من المسلسل malamai majalisi ɗalibai mutanen wannan gari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda shugaban wannan sahaba ya gaya mu cewa muna tafi da saƙon mai martaba sarki Allah ta yi sarki lafiya wato a taƙaice a dunkule sakonnin guda uku ne na farko ya umarce mu da miƙa godiya ga malam da kuma sauran malamai da liman da mataimakon cewa yana matuƙar godiya kuma yana yabawa akan irin ƙoƙarin da malam ke yi da sauran malamai wajen faɗakar da al'umma wannan addini saboda ka ya umarci mu da mu gaya muku cewa ƙara tsaye kuma Allah ya taimake mu yana godiya matuƙa don ba kankanin aiki ba ne a ce malam ya zauna nan yana ilmantar da al'umman domin gabaki ɗaya haƙƙin Allah da kuma abin da ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko sako na ubangiji zuwa ga al'umma malam sai mata bayana ma godiya matuƙa da gaske kuma yana dabba ta fa maka gwiwa a ci gaba sai sako na biyu mai mataba ya ce ya gaya wa a ci gaba da addu'a bisa irin wannan hali da ake ciki kowa ya zauna a yau ba ka da ikon ka je daga nan zuwa can kaci kana jin wani sarsar a cikin in an ka kafi ka dawo da sai a gode wa Allah in an ka kafi ka sai tsoro to Allah ta mala amma ta ba ya ce ka gaya maka mu gaya mu sauran a matsakai ne wajen wannan addu'a ka ai sanyi ka kuma a fata har sai Allah ta'ala ya kawo mana aminci da zaman lafiya. Sabaraka yana umarta mu gaya maka cewa ko mu gaya muku cewa wannan addu'a a yi shi kana masallaci kana gida ne kana kwanci kana ko'ina a ta addu'a ana roƙon Allah Allah ya yi mana wannan fitin. Sannan sai sako na ƙarshe abinda mai mata baci a gaya ma malam kuma a gaya ma sauran jama'an gari cewa a miƙe iyakan miƙewa da bayan addu'a a miƙe da kuma cewa a zau a yi wa'azi irin wa'azin zaman lafiya irin wa'azin haɗin kai wasu su bi abin lafi jami'a wala ta faru yauwa a yi riko da igiyar Allah wato kada a rarraba a yi wa'azi na haɗin kai zamantakewa kyakkyawa yan uwantaka cuɗani cikin cuɗa saboda haka sani cewa mu yan uwa ne musulmi kuma dukkan mu ana nuna mana cewa inna akarmakum inda lahi a yi wa'azi irin na zaman lafiya a yi wa'azi irin na haɗin kai a yi wa'azi na kyakkyawan zamantakewa wannan a takaicen takaitawa shi ne saƙon mai martaba sarki da ya ce mu zo mu kaddamar ga malam shi kuma malam ya sa ƙaimi a kan waɗannan abubuwa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم wakilan mai martaba sarkin zazzau ambasada mala ahmad nuhu zamani da ya turo su wannan muna godiya wani da gaske allah ya saka musu da alheri wannan sako da suka isar in allah ya so yayata za a yi aiki da su duka addu'a da wa'azi na yadda ya dace al'umma su zauna lafiya da kuma yadda za a ƙara samun haɗin kai al'umma a tafi kai ɗaya ba wato a tafi cikin haɗin kai da fahimta kuma cikin fahimta in Allah su za a ci gaba da za a aiki da waɗannan sako da mai mataba ya aiko da shi sawu da ƙafa in Allah su za a aiki da shi muna roƙon Allah ya ƙara dafa masa cikin al'amarinsa muna fata yadda kuka zo lafiya Allah mai ku gida lafiya kuma Allah ya masa tsaure mai yawa barkan manzon Allah sallallahu alaihi ya tsare mana shi ya kare mu ya kuma zaunar da mu lafiya mu ta da fatiha da salatul fatiha ya Allah mun roƙe ka albarkacin wannan ayoyi albarkacin wannan wata burori da bukatocin da mai martaba ya sa a gaba Allah ka biya masa Allah ka biya masa Allah ya zaunar da lardin zazzau lafiya ya zaunar da jihar Kaduna lafiya ya zaunar da kasar mu lafiya abin da yake damun mu yake damun kasar mu Allah ka mana maganin burorin bukatocin mu duka Allah ka biya mana su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Haliba Abbas Ismaila Abbas da kake wanda yake jagoran wannan tafsiri a wannan babban masallaci na Juma'a na garin da kace Allah ya kara musu basira Allah ya kara musu tarashi Allah ya kara musu kwazo cikin wannan al'amari yadda za a amfani wannan gari ya amfani al'umman duniya baki daya duk abin da zai shafi kure Allah ya tsare musu kare mu albarkan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan magabatan mu Allah ya zauna da mu lafiya ya zauna da mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar